أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى مسلمي يو منا لاربا وتشيدا قوات رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوى مدينة شكرة تدبو ديدة تريه دا أربعين دا تايا وان دي دي دي دا أشرين دا ترى قوات هدو ميلادية هاي النبي عيسى دم مريم عليه السلام shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul araf a jiya mun tsaya dai akan aya ta sha shida zuwa ta sha bakwai lokaci muna halinsa a yau da izinin Allah za mu tashi akan wannan aya ta sha shida zuwa bakwai a cikin suratu al'araf shafi na ɗari da hamsin da biyu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus ta kasance makomin mu da mu da ku gaba ɗaya malam Allah ya ce summa la'atiyannahum min bayni aydihim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين
Wannan aya tana da alaka da ayoyin da suka gabata waɗanda suke da alaka da wannan kissa, cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya tambayi shaidan me ya hana ka, ka yi sujada lokacin da na umurce ka, ya gaya ma Allah subhanahu wa ta'ala cewa shi ya fi annabi Adam, ana khairun minhu. Ni ne mafi alkhairi, wanda kuma a ɗabi'an musulunci ma an hana wannan, ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun kada wata jama'a ta mazaje ko kuma wasu maza ko wani mutum ko wasu mata su ce sun fi waɗansu mata ko waɗansu mazaje su ce sun fi waɗansu mazaje domin mi falatu zakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa ba ma kai da zaka faɗin kana jin tsoron Allah ba Allah shi ne ya san mai jin tsoronsa a hakikani domin wani a zahiri ne yake nuna tsoron Allah amma a ɓoye baya jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ina fatan kun fahimce ni shi yasa a cikin addinin musulunci babu zancen dangantaka ko ta kusa ko ta nesa wallahi Allah ba ruwa ne da dangantaka aiki kawai shine a gaban Allah annabi Ibrahim yana daga cikin ulul azmi min rusul amma babansa an yi wuta da shi wa iz qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha duk dauke suna ce a'a baba ba mahaifinsa bane amma duk inda alqur'ani yazo abihi abihi ke cewa mahaifinsa ne shi ne zance mafi inganci kenan kaga ɗa zai iya samun shi aljanna uba kuma ya zuwa wuta sannan kuma ɗa zai iya samun wuta uba ya samu aljanna annabi nuh ɗansa ya bijire ya kidin gaskiya Allah ce wa hala bainahum al-mawju fa kana min al-mughraqin ya wato dan annabi nuhu ya zamanto cikin waɗanda suka nutse kuma ya zamanto daga cikin kafirai kuma shi daga cikin dan ulul azmi min rusul to in dan ulul azmi min rusul ba ruwan Allah da dangantaka shi da mahaifinsa ya za a yi kai da babanka ba annabi ba haka yi tunanin kana da wani matsayi a wajen Allah kuma kai ba ka yi aiki ba sannan kuma idan muka duba mata wato annabi Nuh shina daga cikin ulul azmi minar rusul mata annabi Lut shina daga cikin rusul annabawan Allah amma matansu da suka kafirta Allah ya wuta jahannama da su kasancewa mace tana tare da annabi annabin Allah wanda annabawa sun fi kowa kima da daraja a duniya amma da matansu ba su bi Allah ba Allah ya ce fakhanata wato daraba Allahu masalan lil ladina amanu wato daraba Allahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdayn min ibadina salihin fakhanatahuma falam yughniya anhuma min Allah shay'a kasance wasu suna tare da annabawan Allah bai bautar da su da komai ba da haka ko babanka ko kaza haka kuma duk kafircin miji idan mace ta bi Allah in dai bai mata tasiri ba to za ta samu aljannata matar fir'auna za ta shiga aljanna alhali ko ta kasance gidan babban kafiri tsagiya wanda ya ce shi Allah ne ya ce shi ubangiji ne ya yi ta'addanci iri daban-daban daban Allah da kansa ya ce innahu kana aliyan minal musrifin fir'auna yana daga cikin gaggan mabannata a duniya amma wannan bai hana matar shi ba aljanna وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين to da haka dai dangantaka a cikin addini ba ita ake kallo ba kawai a tsaya a yi aiki in ba haka za a yi ba ba za a ci gaba ba ko cikin addini ko cikin ayyukan kasashe wannan bayani ya riga ya gabata Allah subhanahu wataala ya kori shaydan yace fa ma yakunu laka an tatakabbaru fiha bai dace kai takabburi ba wato fi'ili na tafa'ala sun kace wato tajashshama in an jago fi'ili na tafa'ala ya nuna sai da mutum yayi kokarin ya nuna zan yin abu shi sai an kace tafakkara yayi kokarin yin tunani sannan yayi tunani ma'ana abu na wanda akwai nuna wahala a ciki fakhruj innaka min as-saghirin Allah ya ce ka fita kana daga cikin kaskantutu qala anzirni ila yawmi yub'athun yace ma Allah ka saurara min har zuwa ranar da za a tayar da su qala innaka min al-munzirin lalle kai za a saurara maka muka ce malamai sun yi sabani anan wadan sun ce idan an yi busa ta farko zai mutu don Allah ya ce wa nufikha fi sur fa sa'iqa man fi samawati man fi al-ardi illa man sha Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun wadansu kuma daga cikin malamai sun ce tunda ya roki ila yawmi ba'thun an ka ce innaka minal munzirin za a bar shi ba zai mutu ba amma zance mafi dai wanda yafi dacewa zai mutu in an yi wannan busa qala fa bima aghwaytani yace ma Allah tunda ka halakar da ni an gane ko wato ba'un wasu sun dauke ta ba'ul qasam wato kuma sun dauke ta ba'u wato as-sababiyya bima aghwaytani saboda halakar da ni da kai la aqudanna lahum siratakal mustaqim zan toshe musu hanyar kau da take madaidaiciya bayani ya dan bayan gabata a darasi da ya gabata sai ya ce ma Allah summa la'atiyannahum sannan wallahi zan zo musu min bayni aidihim ta gaban su wa min khalfihim zan zo musu ta baya wa an aimanihim zan zo musu ta dama aiman jam'i ne na al-yamin al-yamin in an ka ce al-yamin yana ɗaukan ma'ana ta rantsuwa la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum sannan al-yamin wani lokaci yana nufin dama an gane wato wato abin da ya shafi dama sannan wani lokaci an kace al-yamin ana nufin a'a abin da ya kasance ta bangaren dama ba wai ita damar da kanta ba wato kalima ce da tana ɗaukan ma'anoni daban-daban shi yasa zaka ga masu ƙaryata hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai wani hadisi na Abdullahi ibn Amr wanda ya zo cikin sahih Muslim ya zo cikin sunanun Nisa'i manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace innal muqsitina inda Allah ala manabira min nur lalle masu yin adalci a wajen Allah suna akan mimbarai an gane ko min nurin na haske an yaminin rahman daga dama ubangiji azza wa jalla wanda yake madaukakin sarki sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wakilta yadaihi yaminun dukkan wato hannayen Allah subhanahu wataala bangarorin sa guda biyu yaminun ba a ce Allah na da dama ko Allah na da hagu kenan dan adam shi na ake sifantawa da dama ko da hagu allazina ya'diluna fi hukmihim waɗanda suke yin adalci a cikin hukuncinsu wa ahlihim da kuma iyalansu kaga ashi cewa ana buƙatar adalci ba wai hukuma da aka buƙatar sai adalci ba a'a wa ahlihim iyalanka ana buƙatar kai musu adalci kaga kenan in baka adalci ko a iyalanka kai ba mai mai adalci bane sannan in ka kasa yin adalci a gidanka ko a unguwarku ko a family ɗinku ko ko a wani dai garinku to idan aka baka jagorancin al'umma fa shi yasa al'amarin yana da buƙatar mu dawo mu yi karatun tanasu wa ma walu an gane ko daga waliya ne da abin da an ka ba su jagoranci kenan yana da kyau a gane cewa adalci cikin ƙasa ba ya tsaya ne akan mutum guda ba a kowa ma ya makansa adalci domin idan muka duba kowane darakta yana kula ne da wani bangare to ba a sa abin da yake aikatawa ba shi ma za a tambaye shi wannan bangaren da aka ba shi gyaran al'umma na al'umma ne gaba ɗaya ba mutum guda ne zai gyara al'umma ba ina fata an fahimce ni to wannan hadisin ya ce kilta yadaihi yaminun sai aka samu wani hadisi na Abdullahi ibn Umar wanda ya zo cikin sahih Muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa yatwi Allahu azza wa jalla samawati yawm al-qiyama Allah zai nade sammai ranar tashin alkiyama shine yatwi ranar tashin alkiyama thumma ya'khudhuhunna bi yadihi al-yumna Allah zai rike su da hannunsa na dama thumma yaqul Allah zai ce ana al-malik ni ne mai mulki mulki tabbatacce ainal jabbarun ina masu tinkaho da kansu ainal mutakabbirun ina masu girman kai da su da waɗanda ke ɗarme musu gindi da waɗanda su ne ƙashin bayan mulkin su ya tabbata duk sun koma ga Allah babu wanda zai iya magana summa yatwi al-ardina sannan Allah ya rade ƙasa ardin wato mulhaq ne bi jam'u mudhakkar salim ana mishi raf'a da ya'un ana mishi raf'a da wawun ana mishi jarra da nasba da ya'un kamar da zo cikin alfiya wa araduna shadda wa sinuna thumma yatwi al-ard Allah zai nade kasai ardina kenan bishimalihi da hannunsa na hagu thumma yaqulu ana al-malik zai ce ni ne mai mulki ana al-jabbarun ina masu tinqahu aina al-mutakabbirun ina masu girman kai to wannan riwaya bishimalihi din sai su dauko ta saboda suna son su kare ta hadisi sai su buga su to an ce kilta yadayhi yaminun nan kuma an zo an ce bishi maliki to ya zamu yi da wannan sai malamai sun yi magana na hadisi kaga yana da kyau ka duba littattafan hadisi da sharha da kuma kasancewa ingantuwa hadisi kafin kai magana kan hadisi mi malaman hadisi suka ce kan wannan riwaya sai malaman hadisi suka ce wannan riwaya abu na farko shine ta saba ma riwayoyi da suka zo suka ce biyadihi al-ukhra kaga kenan ashe riwayoyi daban-daban daban-daban daban-daban duka sun zo sun ce biyadihi al-ukhra sai malamai suka ce to wannan wanda ya ce bishi malihi din nan shi rawi ya danganta ne zuwa ga shimali ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunda shi manzo yana da dama yana da hagu kenan lokacin da zai basu misali shi zai basu basu misali da dama da hagu amma shi Allah bai da dama bai da hagu don ya ce kilta ya dahi yaminun kenan wannan tasarrufun min rawi tana yiwa rawi ne ya tasarruf sai ya nuna hagu hagu ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba hagu ta Allah subhanahu wa ta'ala ba ina fatan kun fahimce ni da kyau to shi yasa zaka ga wanda bai fahimci hadisi ba zai zo ce a ai waɗannan hadisan ina duk ƙarya ne kaje ta an ce shimali kuma an ce kirta da yamin wanne zamu dauka wanne ne zamu bari yana da kyau ka ka fahimci karatun sannan yan qur'ani suna kaitar da irin waɗannan hadisan sai su to wai kaje an ce Allah zai nade sammai da kasai a ko cikin qur'ani Allah ya faɗa yawma natwi samaa ka tayyi sijil lil kutub sannan da anka ce bi yaminihi Allah ya faɗi wannan wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi qur'ani ma ya faɗi wannan in baka fahimci qur'ani baka koma ka fahimci alqur'ani Allah ya ganar da mu shedan yace thumma la'atiyannahum min bayni aydihim zan zo musu ta gaba wa min khalfihim zan zo musu wato ta baya wa an aymanihim da damarsu an gane ko mun ce dama wani lokaci al-yamin ana cewa hannun wato hannun da kansa al-jariha wani lokaci ko ana nufin al-jiha amma ne shi al-jiha ake nufi wa an shama'ilihim sannan kuma yace zan zo musu an shama'il ta hagu muka ce jam'i ne na ashimal in an ce ashimal wani lokaci yana nufin hannun hagu ko ba haka ba wani lokaci an kace ashimal yana nufin wato arewa wani lokaci kuma in an kace ashimal ana nufin dabi'a shi yasa ashama'il jam'i ne na hagu hagu hagu ko kuma ashama'il jam'i ne na dabi'o'i dabi'o'i kamar yadda ni faɗa muku littafi na ash-shama'il al-muhammadiyya ba ana nufin hagu hagu na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a'a tabi'o'in shi shine abin da ake nufi sannan ash-shimal in ana nufin arewa to arewa guda ce domin muna da gabas daya yamma daya kudu daya arewa daya bai dace a ce ash-shama'il ba ina fata an fahimce ni in ba dogon tawili za a yi ba an gane ko a dibi ta'addud na kwanakin shekara kamar da an ce al-mashariq wannan mutum na iya cewa to kwana 360 shi wannan tawili wallahu ta'ala a'lam yace ma Allah subhanahu wata'ala inji shaytan wala tajidu aksarahum shakirin ba za ka samu da yawan su ba za su gode maka ya kai Allah subhanahu wata'ala wannan magana da shaytan ya faɗa malamai suka ce zato ne yake yi domin bai san gaibi ba me yake nuna zato ne yayi ayata alqur'ani a cikin suratu saba wala qad saddaqa alaihim iblisu dhanna fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin nan da yace wala tajidu aktharuhum shakirin yana da alaka kuma da abinda surar ta bude da shi wala qad makkannakum fil ard waja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun to nan ku wala tajidu aktharuhum shakirin zaka ga waɗansu daga cikin malaman tafsiri in suka ce wajen fassara sai su ce wala tajidu aksarahum shakirin ba za ka samu da yawan mutane ba shakirina shine mu'minina mu'minnai ko muwahhidina an gane ko wato masu kadaita ka da bauta wannan ɗai ne daga cikin abin da kalima ta ashukuru take ɗauka domin shi babbar godiya zuwa ga ubangiji shine ka zamanto musulmi wanda ya imani da kadaitowar Allah subhanahu wataala to amma kuma musulmin kansu akwai wani nau'i wanda na rashin godiya da suke ma Allah subhanahu wa ta'ala, kalima ta ashukru nan ba ta taƙaita ba akan kawai rashin imani da Allah subhanahu wa ta'ala, an gane ko domin mi domin da yawa daga cikin musulmi Allah ya ba su bayawa amma ba su gode ma Allah ba yau zaka iske kasashen mu mutumin da yake dan kasuwa yayi kasuwanci ya ci riba ta miliyon 100 da wanda ya samu ta miliyon 50 da wanda ya samu ta miliyon 30 da wanda ya samu mata jika da wanda ba ya samu talla 100 duka kuka ne suke yi yau baka samu wani mutum da zaka cewa yayi waya harkokin da zai ce ina kai da kasan zamanin coronavirus alhali ko tana ga kuɗin da ya samu bai taɓa samu waɗannan kuɗin ba irin wannan lokacin dan haka musulmi suna da rashin godiya zuwa ga Allah subhanahu wataala wanda shi ne abin da yake kai mu yau zaka ga mutum yana bara mutumin nan yana da gidaje kila ma yana da motoci amma kuma bara yake yi shi yana da arziki mai yawa amma bai barbara ba ina godiyar Allah haka mutum Allah ya bashi wani matsayi yana cewa Allah ka bani matsayi kaza Allah bani matsayi kaza Allah ya kashe wannan matsayin yanzu ya manta ya dauki wannan matsayin ba komai ba shi yasa rashin godiya da yace shakiri nikin nan ba kafirai kawai ake nufi ba a'a su kafirai su ne sahun harko don sun kima Allah godiya irin wadda ta dace ta tauhidi amma musulmi ma mataki mataki na kowa akwai inda yake butulce ma Allah zaka iske mutum na da wata bukata da Allah ya bashi butulce nuna wannan abin ba komai bane mutumin da da yana da miliyon 100 Allah ya bashi miliyon 200 amma suka ja ce kai miliyon 200 ne abu ne ba ga wasu miliyar miliyar miliyar nan ba to in ka kalli masu miliyar miliyar ka kalli waɗanda ko abincin gidansu yana musu wahala ta haka wannan tafsirin wala tajidu aktsaruhum shakirin ba za ka samu diyansu za su gode maka ba ba wai ana nuhin mu'mini kadai ba nan an bada wato at-tafsir bil misal ne sai ne daga cikin abin da kalmar take dauka kada mu dauke shi akan wannan Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin masu gode masa sai Allah ya ce qala khruj minha قال اخرج منا مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين الله يتي قال الله يتي اخرج كفتا kaga har yanzu Allah bai ce kulna ba saboda kaskantacce bai dace a mayar da zamiri zuwa gare shi ba kaga nan can kulna lil mala'ikati isjudu li adam saboda mala'iku suna da kima suna da daraja amma shi shedan an ce qala an ce da shi saboda bai cancanci a yi khitab ba zuwa gare shi mubasharatan qala Allah ce ukhruj ka fita minha daga gare ta mun yi bayani ko daga aljanna ko daga sama an gane ko ukhruj fi'ili ne na kharaja yakhruju khurujan an gane ko ka fita maz'uman madhura kalima ta maz'uman ta samo asali ne daga fi'ili na za'ama zalun da alhamza da mimun wasu daga cikin malamai sun tafi cewa wannan fi'ilin asalinsa irin fi'ilan da larabawa ne suke azawa akan basu da fa'idi wato zu'ima ɗaya daga cikin malamai ɗaya daga cikin malamai ya sai akan wannan ash-sheikh wato al-mukhtar ahmad mahmud ash-shanqiti ya littafi at-turjuman wa dalil li ayat at-tanzil shi ya tafi cewa fi'ili na za'ama ba a yi bina'in shi lil maf'ul ba kina a larabci lil fa'il sai an ka zamanto zu'ima ne ake cewa amma التحرير والتنوير ابن عاشور da sauran malaman lugha in ka duba cikin kawami su sun tafi cewa akwai za'ama shine za'ama min babi mana'a za'ama yaz'amu fa huwa maf'um ismul maf'ul is wato za'ama ma'ib shine abin da anka aibanta har suka ce ma kala biyu ne akwai zama wani lokaci za a cire ma alhamza wato kan nan sai a mai ta zama yazimu ismul fa'il fa huwa za'im ismul maf'ul mazim wato ka fita dai a takaice kana maz'uman in an ce maz'um ko mazim duka dai suna iya daukar wato ma'ana guda shine cewa kaskantacce abinda an ka aibanta abinda yake abin kyama madhuran kana abin nisantawa daga rahama Allah subhanahu wata'ala shi madhuran wato daga dahara ne dahara yadharu mislu khada'a yakhda'u shine asalin wannan fi'ilin domin zaka duba in ka dibi fi'ilai tasrifikin su abu ne wanda yake da muhimmanci domin lokaci wadda an yi ta da riwaya amma waɗansu ba ruwansu duk abin da suka gada ba suke kabrawa shi kenan liduwa ne gada ma ke yin shi a'a a dakan ta ayi bincike kafin a faɗi magana madhuran kana abin mai nisan wato abin nisantawa kalima ta dahara shine an nisantar da abu shi yasa Allah ce duhuran wa lahum azabun wasif madhuran kana abin nisantawa laman tabi'aka minhum duk wanda ya bi ka daga cikin su an gane ko ta wallahi la amla anna jahannama minkum ajma'in Allah ya rantsuwa sai ya cika jahannama la amla anna asilin shi mala'a ne yamla'u an gane ko to la amla anna zan cika zan tsaga zan nutsatsa jahannama minkum da ku amma ai shi shi dan da ake magana da shi nan saboda waɗanda za su zon sai an kai taglibul hadir alal ghaib an gane ko wanda ake magana da shi yana nan to sai a ce ka gaya mana bayanka waɗanda za su zo din sai an kai taglibin shi domin su ba su nan domin minkum din na ai ba su zo ba la amla an la jahannama minkum ajma'in zan cika jahannama da ku gaba daya minkum na ana nuhin minal jinni wal ins don Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbik la amla an jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in nan minkum ba ana nufin su shaydanun kawai ba a'a shedanun mutane da shedanun aljannu su ne ake nufi da minkum gaba ɗaya Allah subhanahu wataala zai sa su cikin jahannama kuma akwai wurin su da haka tun yanzu mutum ya shirya makansa sha'ir yace al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu fa ya laita shi'ri ba'da al-babi maddaw ad-daru daru na'imin in amilta bima yurdi al-ilaha wa in asayta fan-naru huma mahallani ma lil mar'i ghayrahuma fanzur li nafsika ayyad dari takhtaru yace almautu babun ita mutuwa kofa ce wa kullun nasi dakhiluhu kuma babu wanda yake ya isa yace ba zai shiga ba wallahi sai kabi yace amma fa ya laita shi'ri ba'd albabi maddaru ya kai tun wake na ba'd albabi bayan wannan kofa maddaru wai wani gida ne za a shiga addaru daru na'imin inji sha'ir ya baka amsa da kansa yace gidan da za a shiga gidan ni'ima ne amma akwai sharadi in amilta bima yurdi ilaha in kayi abin da Allah yake so ba abin da kai kake so ba wa in asaita in kuka saba ma Allah fannahu sai wuta huma mahallani ma lil mar'i ghayrahuma su ne gidaje guda biyu ko malam da saukan ya karanta ta aya fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir huma mahallani ma lil mar'i ghayrahuma wato wurare ne guda biyu dan adam bai da wani su fanzur li nafsika ayyad dari takhtaru ka dibi gidan da zaka zaban makanka karka ce ana maka wa'azi an dame ka a'a zaban makanka gidan da kake so aljanna kake so to kaga hanyar aljanna wuta kake so kaga hanyar wuta Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin mutanen aljanna sai Allah ce wa ya adamu sukun anta ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما فكلا فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين malaman ulumul qur'an suke cewa duk inda kissa annabi adamu ta zo tare da shaitan yana nuna wannan sura makkiya ce in dai shaitan an yi zancen shi tare da annabi adamu ba annabi adamu kawai ba to wannan sura makkiya ce banda sura tal ita ce suratul baqara ita kadai ce aka kawo wato kissa annabi adam da shaidan kuma tana madaniya amma in dai aka kawo annabi adamu tare da shaidan ba annabi adamu kawai ba suna annabi adam dan ali imran madaniya ce kuma an kawo suna annabi adam inna masala isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun amma in dai aka kawo tare ga annabi adam ga shaidan to wannan sura makiya ce da kai da suratul baqara an gane ko to shi yasa sai malamai suka ce a cikin alkur'ani in kana son ka gane alaka tsakanin ayoyi akwai abubuwa guda hudu duk inda ka ji za a tafsirin wata aya da wata aya to in ka duba akwai abubuwa guda hudu na farko al-ishtiraku fil lafz in ba ya zamanto lafazi da lafazi sun yi kama to kaga sanan za a iya dubin shin ma'anar su duka ɗaya ce ko ko yakin ya bambanta na biyu al-ma'na ko wata ma'ana da wata ma'ana ta hada yanzu misali an ce an hana cutarwa to sai kaga Allah ya hana a cutar da wani Allah ya hana a cutar da wani to kaga wannan lafazin na ma'ana zai iya hada su ko kuma bugu da cutarwa to kaga waɗannan wato abinda za su kai gare shi dukkan su cutarwa ne sai zaman to ma'ana ta hada su abu na uku al-hukmu ko ya zaman to akwai hukunci tsakankanin ayoyi wannan aya ta yi bayani kan saki tana wannan sura wannan ta yi bayani kan saki ta yi bayani wannan kan saki tana zancin tana cikin wannan sura ko ko ta yi bayani kan idda to da bayan saki sai idda ko ta yi bayani kan kome to kaga waɗannan abubuwan ma'anar za ta hada su ko hukunci sai abu na ƙarshe wanda malamai suka faɗa sai alƙissa ya zama to an ba da kissa to shi yasa zaka ga malaman tafsiri musamman suna ƙoƙarin in an kawo wata kissa a wani wuri sai su duba su gani wani wuri shin an kawo wannan kissa to menene bambancin su wannan shine dalilin da yasa ni kawo wannan domin kissa annabi adamu alaihi salam tare da shaitan ta zo a cikin suratul baqara bayan suratul baqara gashi na cikin suratul a'raf ta zo sannan bayan ta zo cikin suratul a'raf ta zo kuma cikin suratul suratul hijr an gane ko bayan ta zo cikin suratul hijr sannan kuma ta zo cikin suratu wato sad to kaga waɗannan surorin da kisoshin suka zo daban-daban kuma ta zo cikin suratu taha to a zaka ga a wani wuri taha an faɗi wani abu a wani wuri cikin waɗannan surorin ba faɗo wani abu ba kenan in kana tafsirin alqur'ani ya kamata a ce can kalimar da babu ka duba ka gani can ba a kawo ta ba zai taimaka maka wajen tafsiri zai taimaka maka wajen hadda alqur'ani abu na biyu in can an kawo wata kalima can aka kawo wata kalima to ka duba meye hikimar da yasa aka cire kalima waccan aka sa ta a cikin waccan sura menene siyakin ya bambanta to da wannan zaka iya gane al-alaqat bainal ayat wanda kuma dan misali zan baku akwai wani littafi daga cikin littattafai masu muhimmanci at-ta'birul qur'ani na Dr. Fadil Samarra'i dan kasar Iraki ne wanda kuma doktor ne har ya zamanto babban doktor bai ma yi imani da akwai Allah ba mulhid ya tashi kuma ya karanta larabcin kuma yana jin larabcin kuma yana da doktora amma yana sauraron wata aya inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha ita as-sanadiyya shiga cikin addinin musulunci to dan haka wannan mutumin yayi yana da littattafai masu kyau at-ta'birul qur'ani da lamasatul bayaniya da kuma sauran littattafai wanda suke kula da tafsirul qur'ani bil qur'an zaka ga sun kawo can an kawo kaza can ba a kawo kaza ba kuma ga hikimar da tassa to wannan kuma yana buƙatar talibi sai ya samu dan littattafai kuma sai ya dage da bincike sai suka ce suratul baqara uslubin ta shine wato nuna darajar annabi adam an gisa yakin ta ne don nuna darajar annabi adam suratul a'raf siyakin ta tsarin zancen ta abin da suke cewa context nan an yi ne don itab ga annabi Adam bayyana wuraren da yake da laifi don a yi itabinsa a nuna ga laifin da ya yi kaga can an kalli girmansa ba a yi zancen laifinsa ba amma nan an yi zancen laifinsa kamar mutumin da kake jin kunya tana yiwa wata magana ba za ka iya gaya masa ba lokacin da yana nan sai suka ce to ita ko suratu wato abin nan swat ita ko an gina ta ne akan bayanin husumomin da suka faru a sama da ƙasa shi yasa aka kawo ta domin an ce wahal ataka naba'ul khasmi iz tasawwaru al mihrab sannan an ce inna zalika la haqqun takhasumu ahli an-nar kaga jayayya yan wuta ma kana liya min ilmin bil ma'il a'la iz yahtasimun sannan an kawo zancen ikhtisamna wato abin nan mala'ul a'la kenan ita siyakin ta yana zancen mi khusuma khusuma ne ita ko suratul hijr tana bayani ne kan kauda kai daga ayoyin Allah shi yasa da aka zo wajen shedan sai aka yi zancen kau da kai a ba wa stakbar lam yakun min sajidin bai kasance ba illa iblisa a ba an yakuna ma sajidin dan saboda siyakin shi ko yana nuna mutane sun bijire ma ayoyin Allah walau fatahna alaihim baban min as-sama'i fa dhallu fihi ya'rudun laqalu inna ma sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashurun sannan Allah ya ce wa laqad kazzaba أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين كودكي كودكي an gane ko kenan wato siyakinta kau da kai ne shi yasa aka kawo a ba ita ko suratu sad istikbar ana zancen girman kai ne balil ladina kafaru fi izzatin wa shiqaq sai aka kawo abin da ya dace da wannan kissa wato illa iblis istakbara wa kana minal kafirin sannan suratul baqara da ita ake fara kissa annabi adam shi yasa a farkon ta sai da aka kawo tarihin ma kafin halittarsa domin wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa da yake ita za ta bude da kissa sai aka fara da tun kafin ma halinci annabi adam amma suratul a'raf sai aka zo zancen walaqad wato makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ish kaga an fara zancen wato an tabbatar da mu a bayan kasa saboda wancan bayanin ya riga ya gabata shi yasa alqur'ani ba yana dibin silsila ne da munasaba ko wace za a kawo mata abin da ya dace shi yasa kada ka yi mamaki kissar za ta bambanta amma akwai hikima dole sai ka nemi littattafan da suke bayani kan wannan ka nemi wato at-tashabuhul lafzi asrarun wa fawaid na wani doktor at-tayyar a kasar Saudiya Allah ce to wa ya Adam uskun anta wa zawjuka janna Allah ya kirai annabi Adam can muka ce uslubin karramawa ne shi yasa aka ce wa qulna ya Adam uskun Allah ya kawo damirin sa nan ko wurin da za a bayyana laifinsa ne sai an ka ce ya Adam nan ba a ce qulna ya Adam ba ina fata an fahimta dan mu gane uslubi ya bambanta tsakanin suratul baqara da suratul a'raf wa ya adam Allah ya kire annabi adam uskun ka zauna Imam al-Qurtubi yace daga as-sukna ne kinan daga nan yake nuna akwai isharar annabi Adam zai ba aljanna me an ce sukuna an baka ka zauna kinan nan ba zaman ba tabbataccen zama bane uskun ka zauna an gane ko anta kai wa zaujuka da matarka kalima ta az-zawju duk cikin alqur'ani bai taba kawo ta da ta'un ba duk inda kaji Qur'ani ya ce zauju ko mata ko miji zaujuna nan kaga uskun anta bai ce wa zaujatukal janna ba shine al afsah fil lugha da mata da miji duka azzauju ake cewa amma kuma suka ce in kaji Qur'ani ya ce imra'a to tabbas akwai matsala da kaji imra'a to akwai matsala ko matsalanin ta zamanto ta aqida ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كاجي امرأة نوح وامرأة لوط وسي ايماني da su ba وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون ko kuma ya zamanto akwai matsala miji ya mutu mata na da rai iz qalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara kaga lokacin imrana baya da rai domin wanda zai wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamum ayyuhum yakfulu maryam ya nuna babanta bai da rai an ana neman wanda zai wato daukar dawainiyarta sannan in ka ce qalat imra'atul aziz al'ana hashas al haqq kaga mi imra'atul aziz an kace saboda ta samu matsala tsakaninta da mijinta ta kaunar wani yaro ina fata an fahimce ni da kaji imra'a to akwai matsala amma lokaci zakariya wani zai ce to ai Allah ya ce wa kana timra'ati aqira ko ba haka ba matar zakariya ta kasance aqiran ko ba haka ba imra'a yace amma ka duba cikin balaga ta alqur'ani sai Allah ce wa zakariya izna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya sai ce wa aslahna lahu zawja kaga yanzu ta kuma tana haihuwa bai ce aslahna lahu imra'atahu ba to Allah ya gane da mu uskun ka zauna anta ya kai annabi adam wa zaujuka da matarka aljannata aljanna wannan aljanna an samu waɗansu musamman almu'tazila da alqadariya sai sun ce ai aljannar da annabi adam ya zauna a cikinta ba ita ce aljanna ta asali ba waccan aljanna ta farko Imam al-Qurtubi yayi bayani mai kyau akan wannan mas'ala a aya ta 38 a cikin suratul Baqara kadiba wato a mas'ala ta biyar yayi bayani akan wannan mas'ala amma zamu dan faskato daga cikin bayanan da malamai suka yi abinda suka tafi cewa su ƴan mu'tazila da ƴan al-qadariyya sun kawo tasu bid'a sai suka ce ai ba aljannata ba wai wata aljanna ce wadda a can bi ardi adn a wani yanki da ake ce ma adn a wajen Yaman can na wannan aljanna take can da annabi Adamu ya zauna to kaga anan akwai matsaloli da dama na farko sai suka kafa hujja aljanna ta gaskiya Allah ya ce wato la laghwun fiha wala ta'sim la yasma'una fiha laghwan wala ta'sima sannan yan aljanna Allah ya ce wa ma hum minha bimukhrajin ba za su fita ba sannan suka ce ita aljanna darul qudus ce gida ne na tsarkaka quddisat anil khataaya wal ma'asi ba a yin sabon Allah a ciki alhali ko gashi dan yaje yayi ma annabi Adamu wasu wasi ya fitar da shi daga cikin aljanna har sun saba ma Allah sun kace to don haka ba wannan aljanna bace ita ce aljannar da wato abin nan annabi Adamu ya zauna to kaga idan baka san dalilai ba ko da kana da karatu wani lokaci mai mai karatun gardama baka iya da shi dole sai in ka san zamani sannan suka ce ya za a yi annabi Adam tare da wato matsayinsa a wajen Allah da cikakken hankalinsa ya zamanto shi zai nemi wato itaciya ta tabbata fi daril khuldi a gidan tabbata tunda in an ce aljanna gidan tabbata ne to ya za a yi shedan ya zo ya masa 419 an gane ko yaudare shi shine 419 ko ba haka ba 419 kalima ce ta english 4 tana nufin hudu 1 tana nufin daya 9 tana nufin tara to akwai wani mutum a Najeriya ya shahara da yaudara da cin amana to da aka yi binciken motar sai aka gano tana da lamba ɗari hudu da goma sha tara sai aka tsaishe su M419 duk wani mutum mai cuta a duniya to lambar motar wannan mutum ne yake koyi da ita an gane ko suka ce to ya za a yi shedan ya za a yi shedan yayi kokarin yaudar annabi adam bayan ya san darul khuld ce kuma yazo shi annabi adam ya neman ilimi darul khuld in dai aljanna ta dawoma ce to dan me za a zo a yi mai yaudara da cewa gidan dawoma ma'ana mutum yazo ya ce yana baka abin da kana da shi suka ce to waɗannan su ne dalilansu sai malamai suka ce abu na farko inda suka yi kuskure shine cewa aljanna wagga uskun anta wa zawjuka aljanna ta zo da alma'rifa al alma'rifa shi ko wannan al ta alma'rifa tana nuna aljanna ce wadda take sananna idan muka duba akwai hadisi na Abu Huraira wanda yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahih Muslim wanda an yi jayayya da annabi Musa da annabi Isa da annabi Adam alaihi salam afwan faqala Musa li Adam sai annabi Musa ce ma annabi Adam anta allazi ashqaita an-nas kai ne as-sanadiyyan mutane su shiga cikin wahala wa akhrajtahum min al-janna kuma kai ne sanadin mutane su fito daga aljanna da yanzu ka haife su annabi adam da zai kafa ma annabi annabi Musa hujja sai nuna mai cewa abu ne wanda Allah subhanahu wataala ya rubuta mini shi kafin ya hadice ni kenan da ba wannan aljanna bace da zai ce a'a waccan aljanna ai tana can wanda Allah halitta ni wata aljanna ce Allah ya kai ni Allah ya fitar da ni amma annabi Adamu kansa yayi itirafi da cewa ita ce wannan aljanna da ya baruta sannan cewa a cikin aljanna ba a sabo ba a jin magana wadda ba ta da kyau gashi an yi wasu wasi a'a wannan bayan yan aljanna sun shiga aljanna ne to wancan shiga na ƙarshe shine abba za a sake yin wannan ba amma wannan bai hana Allah ya kaddara gashi sama ba a sako cikin ta amma shi dan yayi sako saboda wannan lokacin abu ne wanda an kaddara shi sannan kuma da sun ka ce wa mahum min habi mukhrajin ba sa fita a cikin ta gashi an fitar da annabi adam a'a fita da shiga wani abu ne wanda yake kaddarawa ne Allah ya nuna mala'iku suna shiga wajen ɗan aljanna kuma suna fita wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab suna shiga in ku sun shiga za su fita domin mi domin mala'iku ba su aka yi ma gidan aljanna ba da haka wannan ba shi ke nuna cewa ba wannan ba abin nan ba sannan kuma daga cikin dalilai akwai abubuwa Isra'i da Mi'raji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna an gwada masa aljanna sannan kuma daga ciki Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa aljanna an halicce ta domin ya ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard tatmi uiddat lil muttaqina uiddat an yi tattalanta an yi an kare fi'ili madi an gama lil muttaqina ga masu jin tsoron Allah subhanahu wata'ala sannan kuma daga ciki malamai suke cewa da sun kace shi annabi Adamu bai dace a rude shi ba a ce mai ya za a yi ka nemi dawwama ya za a yi ka nemi dawwama a gidan da ba na dawwama ba ne, kenan ma'ana aljanna an ce gidan dawwama ne, bai dace shi ya yaudare shi ba, ya ce mai ga abin da zan baka hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla ko ba haka ba to sai a maida musu inji imam al-qurtubi a ce to shi annabi adamu ya san gidan da ba a dawama ne kuma an ka zo an ka ce mai ga abin da in ka ci zaka dawama kuma ya san ba a dawama ku da kuka ce ba gidan dawama bane ai sanan na ma abbai da ta yaudar annabi adam ba domin an ya san Allah bai kaddara mai dawama a ciki ba to dan bi za a cewa ya ci wani itacen ya ya dawama wannan mawdu wannan wannan hujja ta koma akan su sannan da sun ka ce mata darul qudus wuri mai tsarki a wannan ba shi ke nuna ba za a yin sabo ba a Allah ya tsarkake amma akwai waɗansu abubuwa da suna iya faruwa kuma da izinin Allah ai shedan ya kima Allah sujada ya kima annabi Adam sujada da umurnin Allah alhali ko ai sama wuri ce mai tsarki sannan kasar Filistin annabi Musa ya ce ya qaumi dkhulul arda almuqaddasata allati kataba Allah lakum ku shiga kasa mai tsarki wanda Allah ya rubuta muku alhali ko ana sabon Allah yanzu babu inda ba ake kashin mutane ake musu kashin gilla yanzu inda Yahudawa suke dai ba a zancen banna da shan giya da zina da komai ya zan ruwa a wajen su to kaga dan an ce mata ardul muqaddasa ana nufin kasa ce mai tsarki kuma Allah ya faɗi cewa yayi albarka ga wurin wannan ba shi ke nuna cewa ba za a yi sako ba dan haka dai wannan duka soki burutsu ne sannan abin da ke nuna daga cikin manya-manyan dalilai waɗanda suke nuna cewa wato wannan aljanna ita ce dai aljannan don Allah ya ce ihbitu minha jami'a ku sauko da aljanna ce wadda a ƙasar arz adan wani gari da ake ce ma adan ba za a ce ihbitu minha ba domin daga ƙasa ya an ce ka sabka to kai ina amma daga sama ne ake cewa dan adam yayi mi yayi kasa to dan haka wannan aqida da waɗannan mutane suke kawowa na cewa abin nan ne ba aljanna bace waccan ta aljannal khuld ba gaskiya bane yana da kyau ɗaliban ilimi su yi hattara da waɗannan aqidu domin zaka ga wani yana son ya bayyana wata sabuwar aqida don a san yana da istila'i wannan ba ba za ta kai mutum ne ba ba za ta kai ga mutum hanya mai kullewa ba Allah ya muna tsari waya adam uskun anta wa zawjuka aljanna ya kai annabi adam ka zauna da kai da matarka hawwa kenan sun kace sunanta hawwa aljannata aljanna fakula min haythu shi'tuma wato ku ci min haythu shi'tuma ta daga inda kuke so duk abin da kuke so a cikin bakara sai an kace wa kula min haythu shi'tuma sai suka ce can suratul baqara wato uslubi ne na girmama annabi adam abu biyu aka hada mishi aka ce yadda ya ga dama wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma kenan ya adamu kun zaman nan ku zauna duk inda kuke so saboda uslubit takrim ne ya adamu kun anta wazawjuka aljanna wa kula kuma ku ci kaga wannan alama ce ta girmama kenan ku ci abin da kuke so ta yadda kuke so ku zauna inda kuke so amma nan cikin suratul a'raf da yake uslubi ne na na ana son a bayyana laifinsa sai an kace ya adamu sukun anta zawjuka aljanna zama to fakula min haythu shi'tuma yanzu shi cin yana da alaka da ku ci abin da kuke da bukata amma ba ai magana wajen mi wajen zama ba sannan alfa'u ita fa'un tana nuna fakula ku ci kai tsaye to ita ko wawu wakula ku ci to fakula ku ci da gaugawa yana daga ciki ita ko wawun tana nuna ko ku ci da gaugawa ko ku ci da jinkiri sai malamai suka ce to can ta girmamawa domin can an baka dama ne ba kai tsaye ba domin yana daga ciki idan ka kama mutum abinci ka ba shi dama lokacin da yake bukata ya ci amma an ka tilasta ka cewa sai ka ci to kaga an takaita maka wani yancin ka shine bambancin tsakanin fa'un da wawun domin alwawu ta dauki ma'ana ausa min ma'anar fa saboda siyakin suratul baqara na girmamawa ne siyakin suratul a'raf na bayyana laifi ne fakula min haythu shi'tuma ku ci abin da kuka ga dama kaga cikin bakara sai an ka kawo ragadan nan ko sai an ka ce fakula min haitu shi'tuma ba a kawo ragadan ba saboda can uslubit takrim ne nan ko nan uslubul itab ne ana so a nuna laifin da wato suka aikata ina fata an fahimce ni wala taqraba hadhihi shajara sai Allah subhanahu wataala ce kada ku kusanci wannan itanya idan an ka ce ash-shajara ita ce itanya to za ka ga waɗansu sun fassara ta da itaciya ce ta alkama ko itaciya ce ta kaza babu nassi ingantacce cikin littattafan bani isra'il za ka iske wani lokaci ana faɗin waɗannan abubuwa amma bai da hikima sai an gaya maka wani irin icce ne icce wanda Allah haramta ma shine kamata ka sani kai wanda kuma Allah ya halatta ma dama wanda a haram shi kadai ne zaka nisanta da haka nan da an ka ce wala taqraba hadhihi shajara duk maganganun da ake kawowa babu nassi zaka ji malamai suna faɗa amma ba nassi bane ingantacce ko cikin alqur'ani ko daga sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba za mu ma iya ƙaryatawa ba ba za mu iya gaskatawa ba domin bamu da nassin da ya ƙaryata ce kaza ne kuma bamu da wanda ya gaskata kenan sai mu bar shi a matsayin isra'iliyat da ake karwaitowa ka duba cikin wato alwujuhu wan nadha'ir na Imam ad-Damighani ya kawo an ce ash-shajara yana iya daukar dukkan itace an gane ko to sannan daga baya akwai wadansu itace da Allah ya bayani a cikin alqur'ani sai da to akwai al-ma'na al-am na kowane itaciya kowace itaciya za ta iya shiga a ciki akwai kuma itaciya ta kaza ta kaza ta kaza ta kaza da an ka faɗi sai ka bincike su kaga yadda alqur'ani ya bayani ash-shajara itaciya guda daya ash-shajaru itace masu yawa ko ba haka ba ko bishiyoyi in an cire ta'un ya koma jam'i wan najmu wash shajaru yasjudan sannan kuma ana ma ash-shajaratu jam'i ace ashja shine jam'u taksir wala taqraba hadhihi ash-shajara kada ku kusanci wannan itaciya an gane ko fatakuna min adh-dhalimin asalin shi fatakuna ne domin akwai nunun guda biyu amma da ya zama to jawabun nahi ne sai aka shafe mi sai aka shafe wannan nunun fatakuna min adh-dhalimin sai ku kasance daga cikin wato azzalumai Allah ya hana annabi Adam da Hawwa'u kada ku kusanci wannan domin rashin kusanta shi zai sa wakka tsira dama abinda ake so ga mutum ya nisanci wurin da ake sabon Allah idan mutum ya taba sabon Allah duk abin da ya zan zai kai shi ga wannan sabon ya nisance shi shi ne abin da ake bukata domin duk mutumin da ya saba shan giya kuma ya tuba kuma yana zuwa inda ake shan giya to ba mamaki ya koma shi yasa yanzu ana tada tuba duk masu tada tuban nan da kaga sun tada cini to sun zo wurin da sun ka saba yin wata banda yanzu na suna tada tuba an gane ko shi yasa Allah ce wala taqraba kada ba ku kusanta balle abin ya kai ga hankalinku wala taqraba hadhihi shajara shi ko ka duba annabi adamu an hore masa komi a cikin aljanna sai itaciya guda tal ita kadai ce aka ne shi amma ku sai aka hadu da wannan matsala wannan itaciyar da aka hana sai da shaidan ya kai shi gari ta domin ɗabi'a ce irin ta ɗan adam duk abin da an ka hana shi shi yake so sha'ir ya ce wa muni'tu shay'an fa aksartu alwulu'a bihi wa habbu shay'in ila al-insani ma muni'a muni'tu shay'an an hana ni wani abu fa aksartu alwulu'a bihi sai na ji zuciyata ta konu na ƙara shakuwa da wannan abin wa habbu shay'in ila al-insani ma muni'a abinda dan adam ya fi kauna a duniya shine abinda aka hana shi kuma abinda dan adam ya fi kyama a duniya a ce yi in ba a ce yayi ba sai yayi dari amma an ce yayi sai yake yin ko daya dabi'a ce ta rayuwa haka ne dan adam yake sai an karance shi sannan ake aiki tare da shi sai Allah ya ce fa waswasa lahum ash-shaytan فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة وقال ما نهاكما ربكما أن تلكما الشجرة وأقول إلا أن تكون إلا أن تكونا إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين Allah ya ce fa waswasa lahum shaytan sai maki shaytan ya musu waswasi dama yana daga cikin hanyoyin da yake bi don ya isar da sako zuwa ga wato suke bi don su isar da sako wa junansu shaytanun mutane da aljannu suna da hanya ta waswasi da suke yi don yaɗa banna a bayan kasa وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas fawaswasa lahum ash-shaytan sai shaytan yayi musu waswasi li yubdi lahuma dan ya bayyana musu asalin shi daga abda yubdi ne bada shine asalin fi'ilin yabdu kenan mai wawun ne amma in yayi ta'addi da hamza ko aka yi masa shadda to duka ya yake komawa kaga ya kamata a ce abdawa sai aka ce abda dukkan su fi'ili mai wawun da mai ya'un da mai alif in dai aka yi musu ziyada to ya'un za su komawa dauka kaga bada yabdu amma abda ya koma da ya'un li yubdi lahuma dan shaytan ya bayyana musu ma wuriya anhuma min sau'atihima abinda aka boye musu min sau'atihima na daga al'aurarsu an kira al'aura sau'a saboda abu ce wadda duk mutumin da yake akan fitra halitta ingantatta yake da kumya baya fatan aga al'aurarsa shi yasa ashe asalin dan adam bai son a ga al'aurarsa amma yanzu sai ana ganin wayewa ne mutum mace ta fita ba gashi nan da abubuwa waɗanda ba ga su dai ba wasu abubuwan ba za ka ma iya magana kansu ba wai wannan wayewa ne mace ta fita tsirara ta je ma'aikata ta yi tabarruj ta yi abin da ta ga dama to shi shaitan li yubdi lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wato abinda suke kyama a gani domin daga sa'a ya su'u li'annahu yasu'ul insan an tura auratuhu dan adam yana jin bakin cikin aga al'aurarsa shi yasa hatta da mutane arnan daji zaka iske suna neman ganye suna rufe al'aurarsu amma mu yanzu shi ne abinci gaba wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajara yace ubangijin ku bai hane ku ba daga cin wannan itanya shine yaudarar da yazo da ita illa an takuna malakaini face Allah baya son ku zan mala'iku guda biyu aw takuna min al-khalidin ko ko baya son ku zamanto daga cikin waɗanda za su dawwama wato a cikin gidan aljanna an fara nuna mini lokaci ya matso to kenan dole za mu tsaya saboda wannan aya tana buƙatar dan sauran bayani sai zuwa gobe in Allah ya kai mu rai abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna نعم من الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ربنا تقبل صيامنا وسائر عباداتنا يا رب العالمين وصلى الله على من لا نبي بعده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين